ce yanzu mun daɗe da fara tafsirin mun yi wajen akalla rabin awa da fara to insha Allah mutum khairu ummati amma ka ce irin wannan muka ce maka kira a ma'ana ba a ma'anin haka ake ka cewa ba ba ana ka cewa antum khairu ummati an cewa kuntum ne amma sai ka ce ma'anan sa ke antum khairu ummati ko ne fiyan al'umma to sai mu karanto kuma inda Qur'an ke take cewa kuma har wala yau umma anan ba yana nufin umma na mutane ne ba kamar walta kun minkum ummatun din walta kun minkum ummatun ya nuna waɗansu waɗansu kaibantattu ne a cikin al'umma din duk da dukkanin dukkanin wanda wanda suka imani da Muhammad sallallahu alaihi wa a matsayin manzo suka yarda da la ilaha illallah rasulullah duk cikin su ɗan al'umma Muhammadu gaba ɗayan su da na garin su da ba na garin su to amma aikin amur bin ma'ruf wa nahy anil munkar na keɓantattun mutane ne ba na kowa da kowa tunda an ce wa idza wa la kumul muflihun to sannan kuma sai muka ce har wala kuma kuntum khairu ummatin shi ma shi a wannan ma'anan yake ne yanzu ma gashi ya zo da cewa ta amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wannan ko da hankali zai iya koyar da kai cewa ba yana nufin kuntum khairu ummatin duk cikan ku ne khairu umma ba yana nufin waɗansunku da suka tsaya da aikin da ya dace da al'umman ta yi domin sai musu kawo a ruwayan da ruwayan da ke cikin tafsirin ƙummi daga ibn sannan ya ce ya karanta mu abi abdullahi kuntum khairu ummatin sai ce da shi khairu umma su da su kashe amirul mu'minin da hassan da hussein da yayan ali sai ce to in zama fansan ka ya al'amarin yake ce kuntum khair a immatin ukhraj lin nasi baka ga Allah ya bai su ba ce a ta'amuruna bai kaji ya bai su ya ce ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kaga ko da aka ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas to ai kaga kuma sai aka ce mene ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar to baka ga kaga ai kaga ai duk al'umman take yi daga cikin al'umman ba akwai masu umarni da munkari suna hana kyakkyawa to zai ce to ba ka ga an yabe su ana nufin kuntum khaira imati ne kamar da muka karanta a bayan ma mun ce walta kun minkum umma din ma a wani ana nufin walta kun minkum kuma imma ya zama akwai wasu jagorori a cikin ku so ɗannan jagororin su ne suke misaltuwa da abin kirki suke umarni da aikata abin kirki su suke hannuwa daga mummuna suke hanawa to su ne masu nasara kaga ba kowa da kowa ne a umma din to haka kuma kuntum khairu ummatin ma sai gashi an yi da shi da ta'amuru da minhu ma'ruf kaga a ce ba kowa da kowa ne khairu umma din ba sai kuma har wala cikin wannan kuma a tafsirin ayashi shi kuma ya kawo ruwaya daga daga abu basir da ruwayan daga abu basir daga shi abi abdullahi din ya ce ainihin ta sauka ga muhammad sallallahu alaihi wa alihi dangane da ausiya ne khasa wannan aya su take ne kuntum khairu ayyimatin ukhrijal lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yace haka nan jibril ya saukar da ita ana nufin ausiya a muhammadin sallallahu alaihi wa alihi to haka nan ne wani wayansu wayansu fassarori ko da ba a yi maka bayani ba da hujjan hankali ya ishe ka ko da aka ce kuntum khairu ummatin kai ka san ba duk cika ake ne ba ko tun da gashi ma an ce ta amuru na bil ma'ruf wa na hawatan hawan al munkar to su suka fi kowa misurtuwa da wannan su ne wayannan ayin mata al bait to kaga su su su ake nufi na'am idan ka ce mana to ba ta nan ba ma'anan ami sai mu ce wanda sai wanda ya misaltu da ita in tana da amin ma'ana wanda suka misaltu hasaran kenan ko wanda suka ke misaltu da a- aiki da ayan suna amru bil ma'rufi wa nahy anil munkar amma ke cewa idan al'ummar ta suna ita ce khairu umma amma da shari'a ta tsaya da wannan aiki idan al'ummar nan kuma suna ganin wasu sun fi su eh, sanin abu yadda ya kamata a rayu har ma suna neman shirya an ce shirya ke nan wajen wasu alhali su suna da wani suna da littafi saukakke daga Allah alƙawarinsa na ƙarshe ga bil'adam amma suna hai- a- su- sun ɗauki waɗansu a matsayin abin koyi har suna ƙoƙarin su kwaikwaye su to ya ka gani khair umma kenan kawo khair umma me me- me- me- ya za ta kasance abin koyin sauran al'umma ba tana bin wasu ba to in- ta- ida- ida- idan umma din yana nufin da umma ne kai in aka tuna ka to yanzu khairu ummatin ne wannan al'ummar da ta koma tana kwa- tana kwafan wasu sai ka ce eh lalle ka to me to ta bar abin da ya mai shi da khair din kenan sai mu ce eh, to to haka din ne to ta tashi a khairu umma kenan sai mu ce maka tana nan a khairu umma saboda dama khairu umma din ba yana nufin kowa da kowa bane yana nufin masu tsayawa da wannan ake to ba su ne zamzam ba su ne samsam ya akwai su to wa'annan kamar ayan baya wa ulaika humul muflihu dawa har wala yau da a wani ruwayan kuma na azubairi da gare abi abdullahi dan alaihi salam dangane da wadan Allah ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yace yana nufin a imani yace wadda ainihin addu'an ibrahim salam ta wajaba gare su Su- wa- wa- kun sa annabi ibrahim ya ya- ya yi roƙo cewa ainihin daga cikin zuri'ansa da aka ce inni ja'iruka linnasi imama ya ce wa min zurriyati Allah ya ce la yanalu ahadiz zalimi yawa kaga mene ma'anan eh, eh, la yanalu ahadiz zalimi ya ce wa min zurriyati da aka ce Allah ta'ala ce z- zan sa ka jagoran mutane sai ce har da zuri'ata sai aka ce banda azzalumai azzalumai ba su samu alƙawari na kaga me ka- kaga ma- kafin ba- kafin la yanalu ahadiz zalimi da da- me me ake nufi na'am wa min dhurriyyati na'am har da zuri'anka za su zama a'imma amma ne kowa da kowa a zu- a ce zuri'a nan ban da azzalumi wa'annan ba su samu alƙawari na na zama jagora ba kowa ne yake zama imam ba in mun ce imam fa anan fa ba fa muna nufin eh, limamin sallah biyar ne na ungungu wallah haka ce kaji ko ina ko da bauta ko ne a ɗin muna nufin waɗansu mutane ne keɓantattun keɓantattu ba ka ganin ibrahim kafin a ce masa imam duk da kal- kal- kalma ta kan zama tana da ma'ana na luga tana da ma'ana ami tana da ima- ma'ana hasi tana da hasin hasi tana da hasin hasin hasi to kaga kalmar liman tana da ma'anoni da yawa kamar da kalmar annabi tana da ma'anoni da yawa kun ga annabi ma- da alu- a luga yana nufin mai ba da labari na ba labari kenan amma ya tasalun an naba ilazi na ba labari kenan kuma yanzu a labarun duniya in kana sauraron rediyo da larabci za ka ji an ce maka hadiyar an ba ta teku min izati afkara wa'annan labaru suna zuwa daga daga gabina to kaga shi mai mai karanta laba- labarun nan menene shi nabi kenan amma ba annabi bane kar ka ce ga annabi ya kan zuwa wannan wannan an- mai ba da labari ne. duk mai ba da labari a- a a luga annabi ne amma akwai ma'anin annabi keɓantacce wanda yake nufin wanda allah ta'ala yake magana da shi kai tsaye yake sanar da shi saƙo da nufin ya sanar da mutane wasu na cewa ya ga- in an ce sanar da mutane ya zama manzo amma akwai masu ra'ayin cewa lallai da annabi manzo ne saboda ba annabi da aka- aka sanar da shi shari'a aka ce shi kada ya amfani da kayansa amma akwai manzannin da aka aiko su zuwa a yansu al'ummu amma akwai wanda ba aika su zuwa yan al'ummu ba amma su ma yan sako ne zuwa ga mutanen su ke kusa da su ba wani annabi da zama shi annabi kawai san shi amma ba gane kowa to shi kenan wannan ne matsala kun karin kuma kalmar manzo a rasu duk da aka yake shi manzo ne masun jike amma kuma in ka ce manzo ka ce sallallahu alaihi wa alihi to kaga ma wani ka wani mutum ne kake guda ɗaya rak ba kaga duk da ko kalmar manzo yana nufin dan sako ne duk dan sako manzo ne amma akwai kalmar matsala to haka al-imam imam kalma ce wadda take da ma'ana abuga take da kuma ma'ana mustalha a mustalha ma tana da keɓantaccen ma'ana idan aka yi amfani da ita a ma'anin imam a wannan ma'anan hasa na imam din wanda ya fito daga asalin imam daga amma mai fito gaba wato wanda yake gaba mutane su ma'ana jagora shugaban mutane ibrahim alaihi salam ya iluka da nasu imam yana annabi manzo aka masa jarabawo masu tsauri biyu ya ci sai ce to ka zama liman to kaga liman ɗin ba ƙaramin magana ba an fahimta ai to irin wannan to to si da da Ibrahim ya ji an ya samu wannan babban daraja sai ya ce wa min zurriyati wa min zurriyati sai Allah ta'ala ce la ya na ahdin zalimi azalmai ba samun alƙawari na wannan limanci din kaga keɓantattu keɓantattu da haka masu fasara sukan ce to tun da haka nan ne akwai wa'yansu abubuwa da suka yi da suka fayin ɗin mutum daga zama imam tun asali tun asali abubuwa da dama sun yi da suka fayin ɗin shi da mutum za a ga ya aikata kaza sai a ce ka sha ya kona imam kamar yadda in da a ce mutum ya aikata kaza to ha sha ya zama manzo an fahimta ai ba za a ce za a ce an ga wani yayi irtikabin kabira da jariha in aka da aka ce manzo ne wa zai yadda ba ce ba zai yi wa to ballantana a ce ya bauta wa gunki ya bauta wa gunki tambaya wani manzo ya taɓa bauta wa gunki daga baya wuce ya gano ba ba gunki ya kamata a bautawa ba zai yiwu ba saboda haka wanda dai taɓa bautan gunki sannan ya zo ya musulunta ha sha ya kuna imam in ya zama jagorar mutane sai dai a haka haka tangar tangar ya zuba su wani wuri ko wanda yake dacen ya taɓa daukan giya sannan ya musulunta ran da ya zama halifa za a yi tamkeli saboda shi irin wannan matsayi ba irin nasa bane an fahimta ba irin nasa bane matsayi ne na keɓantattun keɓantattu don wannan suka kuka hujja cewa lalle kaga waɗansu da ake da labarin a tarihin su sun bauta gunki ba zai yi su zama a imma ba ba zai ko sun aika yi su ka ko da ko su ka san su an su su bin ama suna san su su barantar da ayyukan waɗansu mutane da suke bi sai suna neman su jawwaza ma annabawa miyagun ayyuka ko ya zuba ba ma suna ne ba sai suka jawwaza musu suka ce ai suna irtikabar ma'asi su wai amma ba su wai amma suna suna siga amma zo kuma an yafe musu to kaga wannan ba ka gani ba irin shi irin shi ne a wani suka rubuta da tattafan suka ce da tattafan masu tsarki ne dan can ubangiji suka jingina ma manzanni miyagun ayyuka me yasa suka jingina manzanni ne abin aikata domin sun sun aikata za a ce su ma irin sun yi amma wani da ya aikata wa'in su miyagun ayyuka alhalin limamin wani addini ba musulmi ba sai wasu ce ko ko ai annabawa masu nan kaga a duk cikin halitta Allah ba wanda ba ba kazami bake eh mana abinda suke nufi su ce ke a cikin halitta Allah ba wanda ba wanda yake bai laifin komai ba sai su ce babu saboda mene in ka ce akwai shi ne aula da su idan kun ba su son su bi shi suna son su bi wanda suka san bai cancanci matsayin ba saboda haka sai su jawwaza ma bayan allah na gargaru munan abu domin su masu aikata su bawa yana masu munan aikata na mu ce to wani aika ya ce to na ruwanka ba dai allah ya zaɓe shi ba to allah baya zaɓen mai wanda yake mai aikata miyagun laifuka saboda haka khair umma ba zai ya zama kowa da kowa ne khair umma ba wasu keɓantattun keɓantattu ne kuma wannan lalle ba za ta intibaki ta zauna daren ba sai akan waɗannan da addu'an ibrahim ta faɗa ba kamar a wannan ruwa da yake nufi ya ce su ne wanda ya ce yani al'umma allati wajaban laha da'awatu ibrahim alaihi salam al'umman da kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas na'am wace umma wanda addu'an Ibrahim ya hada da su kaga addu'an Ibrahim ya hada da wani ya ya ci da su wani la yanalu ahadin zalim wa in dun zuriyati na'am wa min zuriyatika don haka shi a Ibrahim tun bayan shi duk annabawa sun zama ƴaƴansa saboda haka ne ake ce mishi baban annabawa haka kuma wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi ɗansa ne to kuma yana ima din kuma ƴaƴansa ne tun da ƴaƴan ɗansa ne saboda haka su aka nufa yawa koma bayan kowa da kowa sannan ce fahim wa ilai yawa wa humul ummatul wusta wa hum khair ummatin ukhrijal lin nas duk wa'annan su ake su wa'annan ne wanda addu'a Ibrahim ta faɗa kansu dinnan su zama ce ta waje ba kansu su ne ainihi ba ta fada kansu ba ta waje ba gare su su ne a imma wanda allah ta'ala ya aiko a cikinsu kuma daga gare su kuma ya zuwa gare su su ne ummatul wusta ko da aka ce wusta nan a ma'anan wusta nan madaidaiciya al'umma madaidaiciya wajen na ummatan wasata sai wasu su ta cewa ainihin ai ummatan wasala sai su ba duk al'umman gaba ɗaya su ce in an zo tashin kiyama ranar kiyama jama'a za su zo zo na annabawa daban-daban sai al'umman muhammadu su rika masu shaida su rika shaida ga manzo sai mutanen nuhu su zo sai a ce musu mai yasa ba ku bi annabi nuhu ba sai sai ai bai ma zo ba mu ma gan shi ba a ce ba ya zo ba ya sai ci muka lafi shi to da aka ne ya zo din amma dai kawai mu bai ci mun kuma ba sai muka ga ruwan tsofa wai sai yan annabin al'umma muhammadu sai su ce ali ya kuke ya zo ko kare kai ko in so daga ba suka zo amma sun sani ha ba kowa zai zama shaida ko yanzu kake neman kai kes a kotu sai ka ko kira kowa a in babur zai wuce burra ce wanda aka goya zo da shi ne shaida ko a je ko ina ko ne sai shaida ba sai an tantance da wane ne ba ya kuwa to amma yanzu ai wannan al'umma duk ta shaida yana nufin wasu ke bantattun mutane ne al'umma su ne ummatun wasu tsadin ba kowa da kowa ba ba sai kowa da kowa ya zama adili ba sai adilai kaga adilai su suke shaida su ne ummatun wasu tsadin su ne wanda suke adilan al'umma waɗanda ake koyo su kaga umma nan ya ko ya zama mene a imma na'am umma yana nufin gungun mutane wanda muka ce yana iya farawa ma tun daga ɗaya tun da Allah ta'ala ce inna Ibrahim kana umma saboda haka umma zai iya tashi tun daga ɗaya daga ɗaya fasa'ida umma ke to sai kuma hasatan aka zo aka ce ainihin umma wa'yansu mutane ne a jam'in jam'in su ɗaya mutum ɗaya imam jam'in su a imma to waɗannan su ake nufi ma'ana jagorori so jagororin kowane jagora kowane jagora duk shugaba shugaban kasa kun babban kwamandan soja shi ake nufi al'ummar da suke kira ya zuwa ga alkhairi domin akwai al'ummar da suke kira ya zuwa ga wuta kamar da aka aifar da dangare da wa'insu da suka matsayi da tafarkin musa ya ce muka sa su ga zama al'ummar da suke kira ya zuwa ga wuta kuma gobe kyama ba za su yi nasara ba kaga kamar yadda wannan al'umma ta ta ta al'umma musa ita ma sai ta akwai wanda a imma wanda suke kira zuwa ga alkhairi akwai kuma wanda suke zuwa ga kira zuwa ga fala bata to wannan al'umman an gargaɗe ta dangane da raraba aka nuna mata kuma lallai ga mafita tun daga labarin da aka bayar dangane da ahlul kitabi da yadda suka kasance da yadda suka rarraba da kuma yadda suke ƙwarin su fanɗarar da sauran mutane sannan sai aka ce maganin wannan shine ku yi itisami ne da hablillah kar ku rarraba kuma aka kuma aka ce ya ku da ku imani ku ji tsoron Allah yadda kamata ku ji tsoron sa kar ku mutu sai kuna musulmi ku riƙe igiyan Allah ne kar ku rarraba sannan kuma aka zo aka ce daga cikin ku a sami umma suna kira zuwa ga alkhairi suna hana mummuna su waɗannan ne za su rabota kar ku zama kamar wanda suka rarraba suka sassaba bayan bayani ya zo musu ana nufin wancan a musu ma suka yi sai suka rarraba waɗansu a imma ya na ilar nar wasu kuma ya na ilar jannah sai mutanen suka rabu sai waɗannan suka bi alladina ya na ilar nar waɗannan suka bi alladina ya na ilar jannah to su wane ne majority su wane ne majority a ulumar da suka gabata masu kira ya zuwa gabata to wannan al'umma ma sai aka yi gaya mana haka nan za ta zo da hadisin manzon rahama da yamma cewa al'ummarsa za su zo masa ranar alkiyama da tuta biyar tuta ɗaya ce take tafarki sauran tutotun guda hudu zai ce masu da zuwa wuta za su zo da baƙaƙen fuskoki to sai magana ta gaba insha Allah lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون to dai magana ba ya ƙare ba ne dai sun sa ba duk dai gare su lan yi durukum illa adha ba cutar da ku ba an yi amfani da adat dillan wanda take amfanar da anan gaba ba ce lam ya ku ba ba ce ba su cuce ku ba ba za su cuce ku ba ma'ana ba za su taɓa cutar da ku me za su iya yi muku illa aza sai cutarwa me ma'anan cutarwa nan cutan baki su gaggaya muku maganganu marasa daɗin ji wanda za su ainihin kamar da mace na ce wanda ke bin iska magana bin iska wato iyakanta kenan amma dai ba su cutar da ku ba mai ma'anin cutar da ku a nan ma'anin cutar da ku shine su batar da ku daga tafarki ba baya an ce ya yi allazina amanu in tuti'u fariqa min allazina utul kitaba yaruddukum an dinikum ba to yunkurinsu shine su kawar da ku daga addini ku koma ku yi irin nasu to wannan ba za su iya cutar da ku a matsayin su komar da ku addinin su ba amma wannan shi mahidabi ne ga mutumin kirki kamar yadda da Allah ta'ala zai ce shaidan ba zai iya batar da ku ba in Allah ta'ala ce shi dan ba zai iya batar da kowa yana nufin ko kowa da kowa ko kowa da kowa ke nan tambaya fi ilan shi dan ba yana batar da mutane ba to an kitabi ba su batar da mutane yawa amma mai ma'anar lan yadurruku kaga wanda suka tsaya kyam a tafarki ke su ba za su fasa yunkurin cutar da kowa amma cutar ba zai ba zai komo gare ku ba sai je gare kansu sai dai ku ji maganganu marasa daɗin ji aba shine cutan baki su ta gaggawa muku maganganu marasa daɗi amma kuna nan ku dake a tafarki su kuma suna ta bakin ciki amma ba su taɓa cutar da ku wajen ɓashe ku ba abin ke cewa ainihin in ka ce shaidan ba zai iya ɓashe ku ba sai mu ce eh da shaidan ba zai iya ɓashe ku ba saboda Allah ta'ala ce inna inna inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-gawi kaga kowane gawo gawon ne yake bin shaidan to shi shaidan ba ya cutar da gawi ba to kaga shi gawi tambaya shi ya bi shedan ko ko ya aka yi ba shedan ya yi kira ba ne a gobe kyama a lahira ba shedan zai shela ba a gidan mutum ya ce allah ya alƙawari alƙawarin gaskiya ne muku na ƙarya kuka bi ni ba ni sultani a kanku illa na kira ne kuka ansa saboda ka kawar ku zarge ni ku zargi kanku ni yau ba zan iya tsina na muku komai ba zan rage muku rage muku azaban da ke haka ba ni ma ba za ku iya rage min ba kowa ya ta kansa ya masa bara kuma ba ka ga Allah ta'ala zai ce ma in wuta ba alam ahadi alaikum ya bani adam Allah ta buri shaitan innahu lakum aduwwun mubin kaga sun sun bautawa ne kenan shedan ke to shi shedan ya sa igiya ne ya zargo su ya fisgo su suka bi shi ya yi kira ne suka amsa to wanda ba ya fi karfin ya ansa kiran shedan shedan zai cutar da shi yawa kaga da ma'ana ke to kaga lan ya darrukum ko ko mumine masu ikhlasi kenan ba duk cikan duk kowa da kowa cikin wannan al'umma ba ba za su cutar da ku ba su ne adar kitabi don da karin nan gaba magana ka maganan yazo sai dai cutar aza shine abin da ake cewa aza shine cutarwa baki kamar yadda da sakwatawa suke ce ɓaci zage kenan zage zage baƙaƙen maganganu shine aza sai dai ku sha baƙaƙen maganganu da zage zage wannan ba su bari ba sun dinga zagin ku kenan su ce muku masu marɓaya hannun agogo baya ƙanƙamu busassu duwatsu malƙode kansu baiwaye ba 'yan ta'adda harigido ba hankali da irin wannan amma sun sani kuna da addini da ba su da shi yawa to wannan kam za ku sha wannan amma kuka dige kuna kan addinin ku to shi ne wannan ba zai cuce ku da kuma wa in yuqatilukum yawlukum al-adbar in abin su yaƙe ku ne za su juya muku baya sun iya bakar magana sun iya maganganu amma in aka ce to a sasanta ma a fagen fama a zo a yi a gwaiba kashi ana farawa za ka ga yadda na abuci sunan su ce tun farko har yanzu har yanzu ba sa iya yaƙi inda yaƙi ne gaba da gaba za su zanna goyi kuma yadda Allah ta rai ba da wani layi ƙadu rukum illa fi ƙura muhassanata aw min wara'i jidur ba su bai rahum shadid ta zubo mu shadda qulu wa ta zubo jami'u waji qulubuhum shadda ba za su taɓa yaƙan ku sai sun fake a cikin katanga a ganuwa ko kuma ta bayan katanga har yanzu kuma abin al'ajibi maka wannan zance ne na Allah har yanzu kai gaba da gaba da su ka gani yanzu ba za su je amma in bakar magana ne wai yanzu ga jarida ga talabishin ga canaloli ga su intanet ga su na ana zuba su a sha waɗannan in yaƙi ne ko ba su dai su yaƙi ba sai dai su ta'addanci sai dai ta'addanci amma ana gamuwa gaba da gaba wannan wannan gano wannan hoto aka nuna wani yaro da dan falastinu da wani soja da bindiga da ya haka yaron ya ɗauko dutse ya da ya ga dutsen zai same shi sai ya zauna a guje dan na guje je wajen mota ya faɗi ne ko haka ga hasabin masu dutse din suna yi ta bayan mota yaran a gefen su da dutse a masu fake min wara da dutse kai da bindiga maka mai tsoro mai dutse kai na yaƙi kenan har yanzu har yanzu su ne waɗannan mutane amma bakar magana wai an iya amma in abin akwama ne tsakanin tsakanin ku da su kuna kan gaskiya don ita gaskiya take nasara yanzu mun zai jona ba zai taɓa gaba da gaba sai dai ya fake ta wani wuri ya ta'addanci sai dai ya ɗana bam ya taya ya ce mai tsatsauran addini islamu ne yi nan ko shi ne shi ne mai tsatsauran addini sai dai ba amma ba ya yaƙi ba gashi gashi ana ganin shi nan nan mayaka nan mayaka a buga to za ka ko ajo ba wani Allah ya ba da labarin hakan kuma haka suke tun ji har yanzu har yanzu duk tun kahon fankan bayo da an buga za ka ga ya buga ba sun ma zayin sanu kuma za ta nake su saboda umar nasara illa min indillah ba ke tare da Allah nasara daga wajen mata daga wajen Allah ne to zai taimake su nasara daga wajen Allah ne ba su da taimakon Allah saboda haka ana yanzu nan za ka ga razani ya shi ɗauke suna jin tsoro su suna son su kitsa amma wasan su mutu suna son daga nesa ne su matsa remote mutane su mutu so su je su zauna lafiya ko yanzu ma da sa zauna tsakaninsu da wanda suke kashewa mil dubu biyar su matsa drone su je su kwanta lafiya lau amma sun matsa drone ya dira a ƙauye ya kashe maza da mata da tsofaffi da yara da masu ciki wannan ya iya wannan yakin amma ba yi gaba da gaba ba dan karanta wa'annan ayon a gurguje daga baya ma zo mai na ruwaya tun da mun makara durban alaihim zillatu aina masu kufu duk inda suke aina masu kufu duk inda suka tsaya an buga musu kaskanci waɗannan wannan ayoyi tana magana dangane da su ne sun ma suka ce ai sun san alqur'ani wai ba komai banda za zagin su kawai akai a za ka taɓa ganin su ba suna kara kaina illa bi hablin minallahi wa hablin minan nas sai da igiyar Allah da igiyar mutum me igiya nan kuma san a bayan mun cewa a tasbihu bi hablillahi a igiya anan yana nufin alkawari ne ba wancan hablillahi din wa ta sumu hablillahi jami'a wanda muka fassara ma'anan addinin Allah ba sai dai da igiyan Allah da igiyan mutane me igiyan Allah da igiyan mutane alƙawarin Allah don in aka yarjejeni akan kulla alƙawari sai aka ɗauko shi kinayen shi da igiya kamar za a ɗauko bakin igiyoyi biyu a ɗaura a ja a ga ya tsaya kyamkyam to kamar shine tsakanin ɓangarori biyu in aka yarjejeniya sai a ce a kulla alkawari kama a kulla alkawari cewa ba yaƙi tsakanin ɓangarori biyu a ce ba yaƙi tsakanin mai ba yaƙi har shekara goma har shekara goma ba za mu saba ba ba za mu saba ko ma ba za ku saba ko ba saba a sa hannu a buga sitar me aka yi an kulla alkawari to alkawarin nan shine igiya kama an kawo wannan magana an kulla to hablum minan nas minan lahi alqawli daga Allah kenan hablum minan nas alqawli daga mutane daga nan ce insha Allah muka zo bahal ba sai ruwa za ku za mu jirawi a gurguje ne nake gurguma wato duk inda ka gansu in dai ba da alƙawarin Allah ne da alƙawarin mutane ba nan ya fassara alƙawarin Allah in sun tuba daga bata sun yi riko da igiyan Allah haka ya fassara shi wato ainihin hablun min Allah din kenan ainihin in sun tuba suka dawo suka yi riko da igiyan Allah ma'ana alkawari daga Allah ainihin akwai alkawarin da Allah ta'ala ya sa hannu bisa ka'ida domin da tawili da tanzili na ya fara shi azan ya fasara shi ce diraran yasiran katsani wata hadid katsanin wata hadid ainihin cutarwa kaɗan kamar suka da barazan to in suka yaƙe ku za su juya muku baya za su zuba a guje kenan domin ba za su iya yi muku da yaƙi ba wannan koyo an ga wannan an ga lokacin da aka shiga kwamawa da su da suka ga cewa in aka cewa in aka ci gaba za su kare nan da nan suka karɓi yarjejeni da can sun ci sun ba yarjejenin da suke karɓa ba su taɓa yarda da wani kulli na alkawari amma ranar da suka ga cewa bayan kwana talatin da uku ana yaƙi ba tsakiya su suka dinga neman a tsaye da wuta kaga hablin minan lahi hablin minan yarjejeniya yake nufi hablin minallahi nan ya fassara shi da kitaballah za mu ji fassarar kamar da ce ba ina so in kawo muku eh, tafsirin ruwayi ne wanda zai- zai fass- zai zai kawo muku wani fassara da yake nufi abin nufi a- a lugace a- a zahirin magana hablu minallahi alƙawari daga Allah wato kamar yadda ya umarni a cikin littafinsa kamar inda ya ce wa in janahu lisarmi fajnalha wa tawakkal ala Allah ko wani abu mai kama da kana Allah ya da ai wannan jejene amma maki wannan eh, wan- wannan ayan wa in janahu lisarmi sai wajen yarjejeniyar abu dabi sai ga kilinta kilinta ne ko ko eh, sai kawo ta ya ce a cikin al'adar ma an ce in sun karkasa ya zuwa zama lafiya da yawan gargado ce to a shi kasan ayan kenan ko ko an za musu wato kenan kaga a nan suna nema dai a ɗan tsasanta to shi ne hablin minallah ma'ana tunda Allah ya umarnin cewa in sun nemi a tsagaita wuta a tsagaita ne in aka yi rijiyoyin tsagaita wuta kaga hablum minan lahikin to hablum minan nasu kuma bangaren mutane su ma sun yabu wato duk inda ka ga ba yahudi sunansa kaskantacce walakantacce baya tafiya sai da igiyar allah da igiyar mutane sai an yi wani yarjejeniya shi yasa ka ga yau mutane suna ta ko- iki- ko- ko- ko a su kaza suka karya ne kaskantattu ne walakantattu jikokin birori da aladu in ka gansu a su tare da wani sai ka ga an kulla alkawari na ko na majalisar ɗinkin duniya ko united states ta ɗaure musu gindi ta ta auren ta hau kujerar naƙi shikenan inda gaske ne su karfafa ne su a izza ne su nuna izzan ba me yasa kullum sai an ma- an maki us hau kujerar naƙi in ba ku us naƙi ba ta ga haɗin nuna nasu ba kenan ko kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi karar an zartar da kara sai su ce ai majalisar ɗinkin duniya ta ta yarda mu mu ƙasa ce mustaƙiliyan kanmu masu cin kuɗi to amma ƙasa akan al'ummar mu- wasu mutane ku ɓace ƙasar mutane ya zama na ku to ai ba majalisar ɗinkin duniya ta yarda ba to haɗin nuna nasu ke idan kuma ana kama da musulmi musulmi Allah ta'ala ce ku kuna iya yarjejeniya to hablum min Allah ce ana iya ciniki da ku ana iya kaza da ku Allah ya dare hablum min Allah in ba haka ba sunan su kaskantattu walakantattu kuma haka suke haka suke wannan akuyai bin ahdab da za a fille masa wuya bayan an hukunta su an masa hukunci a kotu aka- aka zo su suka zaɓi alƙali su suka zaɓi lauya manzo Allah ya musu adalci su suka zaɓi alƙali da kansu su kuma zaɓi lauya da kansu aka gama hukunci ya tabbata za a fille musu waya saboda abin da suka da aka zo fille mishi waya ya zo ya- sai ya dubi manzo Allah ya haka ya mai ya ce wai bai bakin ciki da gaba da shi ba da bakin sa haka ce ban bakin cikin gaba da kai ba sannan sai zo na kujera a kulle masa sai ya ce mutane ya ba asa wannan kaskanci ne dama Allah ya zuba ma bani Isra'ila kaskanci su aka sa da dama mu kaskantu su ne Allah ya zuba mana kaskanci to me yasa aka zuba musu kaskanci sun ibin sun ibin tafarki ne ai ko aka ko ko ko dauka Allah ta'ala ta halittar kaskantacce tun asali sun ibin naciya irin irin na iblis naciya da cewa sun fa sai abin da ran suke su zabi sai dai a ce su ne suka fi kowa suka ce kai mune muka mune sha'abul lahar mota mune mutanen Allah zaɓaɓɓu mune ayan Allah komai muka aikata ba abin da za a tambaye mu ba kuma aljanna dole ba mu shiga kai da in tamu ce ma to ka gani amma in haka ne ne da gaske ne to me yasa tun da haka nan ne to burin mutuwa ma ba za su yi ba ba wanda ya fi su sa rayuwa ba kuma wanda wanda ya fi su tsoron mutuwa ba kuma wanda ya fi su kitsa sharri ga sunan ga sunan za ka ga kowane sharri suna nan a bayan komi za ka ga akwai duk inda za a samu su ne yan caca in ka ga ko mene da kaga ake yi ba za ka taɓa ba wani ba yahude shararren ɗan dambe amma za ka ga masu masu shirya damben ba yahudawa saboda wanda zai ka ga kati ana kim kim kim eh kim kim kim suna shan duka duk sun kunkumbura ba yahude ya canje kuɗin sa ya zuba da shi amma akwai bai hude ɗan dambe amma wake amfanin an buga dambe shi ko ɗan ƙwallon arziki ba su da shi kai ko mai nema amma amma su su ne bayan kowane al'amari bi hablin minan lahi wa hablin minan nasi yawa wa ba'u bi gadabin ala gadab sun komo da fushi bisa wa ba'u bi gadabin min Allah wa darabal alaihim ran maskana akwai ba'u bi gadabin azaba ga wani wuri ne daban ba'u bi gadabin min Allah sun komo da fushi daga wajen Allah da can haka ne Allah ya zaɓe ku zaɓen ku ba duk cikan ku aka zaɓa ba ya zaɓi Musa ne da Haro ya tsamar da ku daga ƙasƙancin da aka buga muku ana bautar da ku ya ƙetare ruwa da ku sannan ya saukar muku da mannan da salwa ya saukar muku da muku da littafi ya ɗauki alƙawarinku a kan ku nuna ma sauran al'umma kuka zo kuka ƙi bin wannan alƙawarin bayan kun yi kuka zo kuka mai da addinin na ƙabila kuka ƙabilantar da addini kuka walaƙanta kowa da kowa kuka ce shi jaki ne ba a za a kwa mashi a taura saboda shi jaki ne an halice shi ne don ya bauta ba kuka yi watsi da bin wa'annan annabawan to sai yanzu duk kuna nan ku ne zababbu da an magana su ce ai mu ne ƙetararru abaraniyawa kalmar hibiru asalin shi abarani ma'ana daga abara ya hayyake ko an shallake ruwa da su so ne aka dara kogi suka wuce to sun manta da cewa lokacin da aka dara kogin nan aka wuce an wuce da hadda sami riyo da bal'amu kuma akwai wasu jakuna da aka ɗora masu kaya akwai amalan kyama akwai kuma akuya tana cewa mai duk sun za tsaro to su ba duk zaɓaɓɓu wane aka albarkacin wane kogi ya lare yawa musa alaihi salam shi ne zaɓin da shi da ɗan uwansa harun shi ne aka mace shi da ki ruwa da sandansa ya dare na amma mun yadda eh Allah ya fifita ku amma ya fifita ku da menene saboda ku saboda wannan da za ku riƙe wannan shi ne ɗaukakan ku wannan fa ana gaya ma wannan al'ummar musulmi ne din musulmi za mu zawo darasin nan fa da musulmi ake an lura domin su ma an ce za su irtikabin sunnan bani isra'ila to ɗaukakan nan a sanadiyyar kun bi daidai ne kun bi annabi wanda kuka fartsare ba ɗaukaka to sai suka komo da fushi daga wajen Allah me ma'anan komowa da fushi daga wajen Allah da can Allah ya zaɓe su ya shiryar da su ya nuna musu tafarki suka yi butulci suka komo kuma Allah ya fushi da su bishir yana kawo a cikin manaɗiga masu mandiki wannan da hujja hankali suke cewa ma zafara man zafara ismu bi wanda ya nasara bai nasara ba idan laifi ya kayar da shi wato wanda ainihin laifi ya ci karfinsa ya yi irtikabin laifi ya wanda ainihin zunubi wance wanda zunubi ya ci ƙarfinsa to bai nasara ba ma zafara man zafara hul ism ko ma zafara man zafara ismu bi wanda ya nasara nan ce ma ya nasara to bai nasara ba in laifi ya ci ƙarfinsa ya nasara da shi ya kada shi idan mutum aka zaɓe shi ya zama mutumin kirki yana cikin kirkin sai ya watsar ya a yi abin tsiya to yanzu shi yana nan a mai mutumin kirki yawa to kuma harola suna cewa wal galibu bisharri maglub galibu bisharri maglub duk wanda ya galaba da sharri za a yi galaba a kansa maglubi ne ba bayan bai bai nasarar ba wanda da ya shirya sharri sai ya kafa ko ya kafa ƙasa ya je ya ta'addanci ya kafa ƙasa ya kafa zaura to ya yi nasara ko ya ta'addanci ya kafa gwamnati ya yi nasara ko ya sata ya zama alhaji mai kuɗi ya saci kuɗi ana al'umma sai ya zama mai kuɗi ya yi nasara duk wanda da sharri ya nasara to an nasara ma aka ci domin ba nasara ke ba kai nasara da alkhairi wanda ci ne kuma wuya ce irin nasarar bayan allah irin nasarar da annaba suka yi su irin wannan nasarar suna nasara ne da alkhairi wanda ko duk ya kafu saboda ya yi mugunta ne har ya sallatu akan wasu kamar ma ya karshen sa ya zo domin wannan ba nasara ba ce to su su yanzu suka ta kawo da irin sharrorin da suka yi ne suka yi zafara da sharri shi ko zafara da sharri ba zafara ba ne wato ainihin ka ce kai nasara da sharri ba kai nasara ba tun farko ma ka sami rukushi ne saboda in nasara da alkhairi ya kamata kai kuma sun san ba za su taɓa samun nasara da alkhairi shi sai lokacin muka ce to wa'in mutanen ba mu tsammanin wani abu daga wajen sun ban da sharri domin alkhairi guda ɗaya ne kuma su ba ahalinsa ba kuma ba za su taɓa yi ba don gaskiya kwara ɗaya ce sun san kuma ba su ta ita saboda haka da sharrin kawai suke nema shi yasa ba su da wani tunani zai su ki za su kisan kai ne za su yi ta'addanci ne za su yi barna ne shi shi ne mutanen su suna ganin da shi ne suka kafu da shi kuma za su wani ko da ko da kun kafu kuna ganin kun kafu da shi lalle ba ba nasara ba ce saboda bai nishe ku maɗaukaka ba kuma ba ba za ku yanzu ba kun tabbatar zai kawo ƙarshe to sannan kuma a cikin sharhin nahajin balaga na muhammadu abdu yana cewa idza kanat alwasilatu lidhakarika bi khasmika rukubu ithmin wa iqtirafu ma'siya fa innaka lam tadhfar haythu dhafarta dhafarat bika alma'siya idan ya zama nasararka hanyar da ka samu nasara din akan abokin gabanka ta hanyar aikata laifuffuka ne to aini ko da aikata sako to ba kai nasara ba domin sako ne ya nasara a kanka kun a wani wuri a najin walaga muke karanta a cewa amiru ne ke cewa ƙaryarar huwalul kullab wajhul hila wa min duniha mani'un ko min shar'in lah wani abin kuma da ya ce ainihin kuwalul hullab ainihin wanda suka ga masu dabara wanda suka ga jiya da yau kullab wato da suka ga abojiju suka ga jijiyar zaman su kasa za su ga waje hulhila za ka ga wasu fuska a yau a wajen dabara in aka yi kaza aka yi kaza a cimma nasar amma a bayan wannan akwai mani na shari'a allah ya hana to sai su bashi sai kuma wanda ba shi da haraji addini shi sai ɗauka domin lokacin su a wurin sai a ce kaiwa na ya dabara kaiwa na ya siyasa ai kaga inda ya kitsa makirci dahiyatul arab kai maki ya tsara maki kaga sai sai sai sai sai da sai da sai da ya ci zabi ya murɗa ya murɗa sai da ci ƙarshe shi ko fito na shi aka zan ɗaukar a mu mai mai ai ya iya tsaya to da Allah wannan nasara ne ta wahala wato idan ka idan za ka bi ta hanyar la'aikata miyagun ayyuka ka ce nasara to ba nasara ba ce to su abin da su wa'annan suke kenan kuma sai ana ce musu wai wai wai wai me ake suke ce musu wai ai kasan su wa'annan akwai su akwai su da hazaƙa akwai kwakwalwa ai kasan su yahuda wannan akwai kan gaba ce wata an da muka je wani taro kowa ne mai ce ai kasan yahudawa kuma na ce ba wani nan mutane ne kamar kowa kamar yadda Allah ya faɗi a cikin Qur'ani ce bal antum basharun min makhalaq ba su bi kowa hazaka ba ko za a yaba musu a yaba ma yan fashi da makami saboda sukan tsare mutane su nuna bindiga su kwace mota kaga sun zama smart ma'i ya yi ya samu wani zungure ya mutu bindiga ya nuna to ya birge kenan ya ga mutum da mota ya haka da bindiga ko motan ko ranka ya ce ɗauki mota sai ya dawo da a sai ni mai ya ga ya ba an ce maka mona wasa ne bindiga nuna mashi kai da na gama ɗaya wasa ma sai na ɗon amana masa a kafar din ya san da gaske ni yanzu yana can yana jinya zai ɗaya sako ya saki mota to ka burge kenan idan dai abin da waɗannan mutane suke shi ne abin yabo to lalle sai a yaba ma 'yan fashi a kan fashin da suke kuma dole ma har wala ba ma 'yan fashi ba kai hadda nisa ma izabo da kura kai da kumurcin maciji da kubuwa dole a yaba musu idan ta'addanci da suke su je su rugurguza ƙasa su ake wani in shi ne abin yabo shi shi ne jarumtaka to damisa ta fi su ya kamata maimakon amerika a ce ai damisa haba ai amerika haba ai ta ci gaba a haba daga damisa sai ita saboda damisa tana ganin ka kai ka kawo to dama ka sa abin wuri ba wani batun sasanta da damisa kuma abin ta kawai za ta yaga saboda haka ta ga ita ma ta kanta ya waye kenan ta ci gaba kenan ko ba haka bane namun daji sun ci gaba in amerika ta ci gaba in isra'ila ta ci gaba namun daji ma sun ci gaba don dabbanci suke amma mutane su suna taimaka musu lokaci sun sa alkur'ani duk ya zazzage ba an ga muku gaskiya ne da aikin kirki ne ake zama na gari da shi ne ake samun nasara ba da abin tsiya ba idan ya zama ka riƙe gaskiya da gaskiyan ne ka fito ka fi kowa ba ainihin kai ta miyagun ayyuka kai kashe-kashe kai ta'addanci kai ƙarerayi kai wannan sai a ce kai ne a sama sai ka ce ka bi kowa ba a da shi ka fi wani maka ne ne dabba ta fi kamar wayewa in da wannan wayewa ne in ci gaba ne dabba ta fi ka in ilimi ne dabba ta fi ka don ita da wannan kawai ta dogara da faɗan kawai ta dogara ko ka taɓa jin dabba san ta kawo maka ta kawo hujja dabba ta kawo hujja faɗa kawai take wa gurbat alaihim min masra musan da wannan abin yana da tsara wa gurbat alaihim min masra kuma an buga masu kaskanci duk inda suka je an riga an sa kaskanci a kansu ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير wannan matsayi da suka koma suka koma su ne kaskantattu walakantattu ba za ka taɓa ganin su a wasu na tafiya ba sai da igiyar Allah da igiyar mutane kuma Allah ya fushi da su to menene dalilin da yasa suka koma suka zama kaskantattu ina saboda sun kasance suna suna kafir cewa da aure Allah su da haya kwallo kwallo su iya da ilmi sai dai abin da rasu so wato duk lokacin da aka turo annabi suka ga annabin ya ga masa gaskiya suka ga cewa lallai wani annabi sai dai in ka karanta ko su ba za su bi shi ba sai su a kawo sai a kashe shi kawai wai su zo da biyan da suna da annabawa a wato idan annabi ya zo suka annabi ya sa sun mutu ba za su bayyana zai fi abin da zai tsoron da ke cikin akwai da suke ma'anar so su ake shi su gaba da abin da jagorin musu a yin masu tsoro da suke kira zuwa ga wuta su riga sun sa rigar addini sun yafa a baya da addini sun yi shiga irin da addini suna ci da addini an ce musu su ne na kusa da su ne waje ana da yaya gare su to sai Allah ta'ala ya turo annabi sai annabi ya ce ga abin da Allah ya faɗa a cikin akwai sai su dubu da shi a ina ya kawai wannan aka yi da shi wata ta yi tana cilmi ne ta hanyar da abin da gaskiya ce aka shi shi kuma duk annabin da ya zo daga wanda za su karyata sai wanda za su kashe duk sun karyata su kenan sai da wanda sai dai sun kuma duk sun yin kace kowanne sai dai Allah ya tsama da shi saboda mene idan idan aka tsaya aka ana sauraron shi za a kuya komo da mutane a bisa addini sai su kuma su ne manya akan addini da suka girke suka zama na Allah a idan mutane suka ce su ne zaɓaɓɓun Allah su Allah ke so don da aka turo annabi a cikin su sai su kashe to wannan ne yasa suka koma wannan matsayi Allah ya turo annabi su kashe ya turo musu wa yaqtuluna nabiyyan inda wa yaqtuluna anbiya da kai haqq zalika wannan kaskancin da walakancin suka bi ma a sau saboda saban da suka yi wa kanu ya tabu suka kuma kasa kamar da muke kasancewa a nan yake yana nufin taki da magana da ba yana nufin labarin da bane ake yanzu haka abu zancen ne tun a lokacin da ake sauka alƙur'ani haka nan suka zama kuma yanzu ma ba su canza ba me yasa suka koma su wa'annan mutane da da Allah ta'ala ya ɗaukaka matsayinsu ya fifita su suka dawo suka zama kaskantattu saboda kan gare ma'ayoyin Allah da kashe annabawa sun fito da wani addini na daban sun ce shi ne addinin Musa da sunan Musa suke ta wannan magana sun fito da wani littafi daban sun ci shi ne a tauran Musa kuma suna tsore a kai suna ta abubuwa miyagu sannan kuma duk lokacin da aka tura annabi suka ga wannan abin ya saba wa abin da zan suke so sai su kashe shi to shi ne suka koma mai da suka koma suka koma su har zancen nan da muke yanzu abin bai canza sai ma abin da ya karu tun da game da mun zo muga cewa a ruwaye daban-daban sun nuna ruwaye sun nuna mana cewa a taurar da ke hannunsu a lokacin da ake saukar da alƙur'ani nan ta bambanta da a taurar da ke hannunsu a yanzu don bayan bayanan wannan manzon sun je sun ciccire kuma duk wani abu da ya shafi wannan manzo a ciki sun dasa wayansu abubuwa domin kar a ce wannan manzon ne alhali da da akwai da da akwai suna sun dauka suna jiran wannan manzon in yazo za su bi shi zai tabbatar musu da kabilancin su ne da daukakan su da manzon yazo suka ga ba ma ba ma dan kabilar su bane da farkon al'amari shine amma ba dan kabilar su bane kuma ba ya zo da kabila ko da zai zo da kabilanci ai wani kabilancin na daban zai zo da ku zai zo da ya zo da daukaka laraba to zai shi sai ya zo ce ba bambanci tsakanin balarabe da balarabe sai da takawa mutane duk cikinsu 'ya'yan adamu ne adam kuma da turbaya aka yi shi duk ɗaya suke gaba ga allah ba a samun wanda ya fi sai da takawa ba a san shi kuma duk ƙabilu duk ɗaya ne da ta wata yau duk halittar allah ne da mai aya da mai kafi wani da imani da aikin kirki shi ne idan mutane mummune suka haɗa kan imani suka aikin kirki sunan su kabilan su daya uwan su daya uwan su daya su ne yan uwan juna ma innamal mu'minuna ihwa sai zama akan wannan imanin har aka yi fada da yan uwa na jini to kaga wannan addinin zai zai kawo masu ɗaukakan kabilan su sai suka kenan suka kange su suna son abin da zai zo ne ya ɗaukaka musu ɗaukakan ƙabilarsu to lokaci ya ƙure ma mun aya ta gaba da abin Allah ta'ala adili sai ce lai su sawa kamar da kamar a bayan da muka ce inda Allah ta'ala ke cewa ainihin daga cikin arziki ta ba ko in ka ba shi amanan ƙindari zai kawo maka wani kuma ko dinari ne ba bai ba ga shi ma na an yi adalci ba irin yadda wasu ba su da adalci in suka yi magana sai su jimla ta su ce duk ma'abuta addini ka ba ka rari su mu ce a ko kai ko ka ji mun soke yahudu ba jinin yahudu muke soka ba kuma addinin yahudu muke soka ba kuma yahudawa muke soka muna sokan ɓata garinsu ne miyagunsu ne an fahimta ai yawa ba mu ba mu ba masu kan kabila ko mu sauki addini sam muna sukan wanda ya yi mai mummuna aiki ne ko da ko dan gidan mu an fahimta ai mu muna yaban mutane masu mutane girki ne muna sukan lalatattu lalatacce ko dan gidan mu ne sai mu ce mishi bara gurbi mutumin kirki ko ko dan gidan suwaye sai mu yaba mashi haka adalci kenan ba irin su da abin yake zama kabilanci to insha Allah da lokaci ya kure mana nasu ma'in su abubuwa kuma dai da yake gashi mun makara gashi kuma dai shikenan ne ba da lokaci yau jiya na ce ainihin kar mutum ya sake a yau na san yau din kuma ya riga ya kare muna fata Allah ya nuna mana karshen yinin ya yi mana hataman shi da alkhairi insha Allah akwai addu'an da ake son a yi ƙarshen yinin juma'a kafin sa'an ƙarshe na juma'a yana da kyau mutum ya addu'an ya man khataman nubuwata bi muhammadin to za mu yi wannan duk da yau ba juma'a ba ne yau alhamis ne in mutum ya tana da adon gobe insha Allah kuma sai amma da yake wannan rana ce ta musamman za mu ce ya ma khataman nubuwata bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi اختم لنا في يومنا هذا بخير وشهرنا بخير وسنتنا بخير وأعمارنا بخير إنك على كل شيء قدير اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك وسلامك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما أنكرنا من الحج فعرف معه وما عربتنا منه فحملنا وما جهلناه فعلمنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه